بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na lahadi wanda ya zo daidai da 21 ne ko ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1440 daidai ga shi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi mai suna masjidi sunna da ke titin sardauna a wannan gari na azare kuma kamar yadda muka saba kowace rana a daidai wannan lokaci mukan zauna don tunatar da kanunmu ta wajen sauraron fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki ƙarƙashin asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wanda sheikh abubakar mahmud gumi ya rubuta allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da ta'alikai da ƙarin bayanai da haskakawa akan wannan tafsiri da wani ɗaya daga cikin malamai na sunna mai suna malam aliyu albami ya rubuta ya allaka shi da wannan littafi ya kuma ambace shi da suna izahul ma'an ala rajul azhan ila ma'anin qur'an shi ma Allah madaukaki ya saka masa da alheri to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul rumi a darasinmu na jiya mun tsaya daidai kan aya ta 32 don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta 33 a wannan sura muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin wanda yake yantawa ga barin wuta a wannan wata mai albarka ya sa muna wannan karatu don neman yardarsa na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون haka ne ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون am أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون na'am Allah madaukaki yace wa idza massa an-nasa dhurr kaga an-nas ismu jinsin ne jinsi na dan adam musamman wanda yake kafiri idan cuta ta shafe shi ko wani tsanani ko zafin talauci shine wa idza massa an-nasa dhurr da aurabahum munibina ilayhi sai su koma wajen ubangiji su dukufa su zage dantse wajen addu'a suna roƙon Allah ya yaye wannan addu'ar munibi na ilai ai raji'i na ilai kawai su koma ga Allah su bar kowa babu shirka sannan a lamba ta ɗaya ce kama fi ƙaunihi ta'ala kamar yadda ya zo da a wani ƙauli na ubangiji ta'ala da ya ce wa iza masal insana dhurr kaga can nasa ko nan al-insan ya ce idan cuta ta shafi ɗan adam da ana lijambihi sai ya roƙe mu yana kishin gide a kuikinsa a kwance ma Allah yake roƙa auƙa idan auƙa ima ko yana zaune addu'a kawai yake ko yana ɗaya Allah yake roƙa Allah ce falon ma ka shafna an hudun rahu yayin da muka yaye masa cutar da ya ta nace roƙonmu marra ka allam ya da'una ila gurin masa marra sai ya ci gaba da shirkarsa kai ka ce ba shi ne ya roƙe mu ba mu yaye masa wata cuta da ta shafe shi Allah ce ka zalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malu haka aka kawatawa mabarnata abinda suka zan suna aikatawa suratu yunus alaihi salam aya ta goma sha biyu wa ƙaunuhu ta'ala da wata aya da Allah madaukaki ce wa iza massan nasa durrun wa iza massan insana durrun haka idan ainihin cuta ta shafi ɗan adam da arabahu muniban ilai sai roƙi ubangijinsa yana mai komawa gare shi baya shirka in ɗan adam ya ga wahala ko yana neman wani alheri sai ya janye shirka shine muniban ilai thumma idza sawwalahu ni'matan minhu sannan idan Allah ya hore mar ni'ima daga wajensa nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl sai manta abin da yazan yake kira gabanin haka ne waja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili ya sanya wa Allah kishiyoyi don ɗai ya ɓata daga tafarkin ubangiji Allah sai ce kulta matta abin kufurika kalila Allah ce wa annabi cikin usulubi na talƙini ka faɗa masa ya muhammad ya ɗan ji daɗi da kafircinsa daɗin kaɗan innaka min ashabin na lallai mai shirka da Allah yana daga cikin yan wuta Allah ka raba mu da shirki suratul zumari aya ta takwas wa qala Allah ta'ala Allah madaukake ce walau rahimna inda za mu yi bayan Allah bai wa mutane rahama wa kashafna ma bihim min dhurrin mu yaye musu duk wata cuta da curutar da take tare da su talauci ne cuta ce kakanuka yi ne in Allah ya musu rahama ya yaye lalajju fi dughyanihim ya'mahu wallah za su sake nutsewa cikin ainihin ɗuguyan shine zalunci na ainihin shirka da Allah ya mahuna suna ta ɗemuwa Allah ka raba mu da wannan ɗabi'a to kun ga duk waɗannan ayoyi da aka kawo suna fassara waccan aya ta farko da mala ya karanta mana inda Allah malaukake ce wa idza massan nasa burr idan cuta ta shafi mutum da an rabbahum munibina ilai sai su kira ubangijinsu suna masu komawa zuwa gare shi duna zai ba sa kiran waninsa thumma idza azaqahum minhu rahma sannan idan Allah ya ɗanɗana musu rahama bilmadari kamar an yi kamfan ruwan sama sai ya zubo da ruwa in kana shiddatu bi kahdi idan tsananin da ya same su na ainihin wato kamfa ne aw bi kashfi dhurrihim ko kuma yaye musu ya ɗanɗana musu rahama ta wajen yaye musu cutar da take tare da su idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun sai ga wani bangare daga cikinsu wa'anda Allah ya yi wa wa'annan ni'ima suna shirka da Ubangijinsu hazi adatun nasi amma mala ce wannan al'ada ce ta ɗan adam gama gari ya da'una laha liyarfa an hundar suna roƙon Allah don Allah ya yi musu cuta ba iza ka shafahu anhu in ya yaye musu cuta shakarahul mu'minuna muminai daga cikinsu sai su gode wa Allah wa'ada ila shirkihim al-mushrikuna su ko mushrikai Allah yana yaye musu kuma sai su koma shirkansu wa alaihi al-ayatu ama wannan ayar duk ta hade magana akan haka shi yasa Allah ce liyakfuru bima atainahu dan su ibtilci su kafirce saboda dalilin da Allah ya basu su wato abin da Allah ya ba su na ni'imar nan ai urida bihi tahdid ana narko ne gare su da wannan ai yushrikuna bi rabbihim wato suna shirka da ubangijinsu kufran bima atainahu dan suna kafircewa dangane da ni'imar nan da Allah ya ba su sai ya ce fatamatta'u ku ji dadi fi hayatikumud dunya cikin rayuwarku ta duniya fasaufa ta'lamun da sannu za ku sani aqibata ta matu'ikum fi sakamakon wannan jin dadin naku aqibata ta ta matu'ikum ko fi iltifatu anil ghaiba wato an yi waiwaye ne ga abin da yake na baya Allah ya ce am amzalna alaihim sultana ko dai mun saukar musu da wata hujja ne ko wani littafi fa huwa yatakallamu wannan hujjar ko littafin tana magana bima kanu bihi yushriku da irin abin da suke wa Allah shirka da shi ay amurhum bil ishraki abin da Allah ya saukar musu yana umartar su da yin shirka wal jawabu la in za a bada amsa sai ce a ba haka bane na'am
wa idza adaqana an-nas rahmatan farihu biha wa in تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون نعم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون to Allah dai ya ci gaba ya ce wa iza azaqana nasa rahmatan idan muka dandana wata rahamar mu ga mutane mala yayi misali da kafiran makka wa ghairihim da ma waninsu to in Allah ya dandana wa mutane rahama ai ni'ima ita ce ni'ima farihu biha sai su yi alfahari da wannan ni'ima ai farihu farha badan su farin ciki farin ciki irin na girman kai wa in tusibhum sayyi'atun amma idan wani mummunan abu ya shafe su shidda kaman tsanani fa bima qaddamat aidi wannan ya same su ne dangane da abinda hannunsu ya gabatar in hakan ya tabbata ilahum ya qaniduna ko to ta dauke Allah madaukaki ya ce sai su yi farin ciki irin na girman kai amma idan wata musiba ta same su wannan ta same su ne saboda abin da hannunsu ya gabatar a nan sai kaga sun ɗebe tsammani ai yayi asuna min rahmati su ɗebe tsammani daga rahmar ubangiji wa min sha'anil mu'mini an yashkura inda ni'ima yana daga cikin sha'anin mutum mai imani in Allah ya bashi ni'ima godiya yake wayar ju rabbahu inda shidda in ya shiga kangin yaya zan yi ya shiga ha'ula'i ya je wani hali da ake cewa shajaran majaran to anan kuma sai ya dinga kauna cewa wata ran Allah zai fidda shi a wannan hali mai imani ke to shine Allah ya ce awalam yarau yalla ba su sani ba ne annallaha ya fi suɗin rizka liman ya sha cewa Allah yana shimfiɗa arziki yi wa si'uhu ya yalwata shi ga wanda ya so ya bai wani kuɗi ba adadi wani kuma a takura masa to wanda aka ba shi kuɗi mai yawan nan imtihanan jarrabawa ne in kaga kuɗi mai yawa kullum kai riba kake ci to jarraba ka Allah yake yi ko za ka ci jarabawa wa ya ƙadiru kuma yana ƙuntata arzikin bibiki hilimai ya sha'u shi ma ibtila'a nan ma jarraba ce kasa wani in talauci ya yawa sai kuma saƙo ya biyo baya wani mawakin hausa ta silirmi ya ce ko fatara ta yawa ta kan zanto iko mutum bai da ko kwabo sai girman kai yi ta faɗa da kowa da kowa ya wuce shi Allah sauka inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun lalle cikin wannan akwai ayoyi amma ba ga kowa ba ga mutanen da ke bada gaskiya da ita aya wa idza arabta zalika in har ka san wannan to fa ati zal qurba fa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil
na'am ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون Allahu akbar Allah madaukaki yace fa'ati zal qurba haqqahu ka baiwa danginka na kusa hakkinsa in kana da dan uwa na kusa da kai yana da hakki akan ka nami min albirri nayi masa alheri albirru husnul khulq ka dauka ka bashi ka taimaka masa ka ba shi shawara ta gari wasila ka ziyarce shi ka yi zumunci da shi wannan shi ne haƙƙin ɗan'uwa na kusa wal miskina wabinar sabi miskini shi ne wanda bai da abin da zai na yau to yana da haƙƙi a dukiyar mai dukiya ka ba shi haka nan ɗan tafarki matafi المسافر المنقدم من الصدقه wato matafi da guzuri ya kare hakkinsa a bashi sadaka yayi guzuri da zai sayar da bashi haka miskini a bashi abin da zai ci abinci wa haqqu biyafa sannan bako yana da hakkin a masa liyafa ta kwana uku in bako ya zo ka bashi masauki kwana daya kana ci da shi kana sha da shi kana ba shi duk wani abu da ya dace ba ka tambayansa mai ka zo ne sai bayan kwana uku haka ne ka gane in yi kwana uku zai yi gaya na hudu zai ka ce kwana uku sai ka ce to ya isa ka sai dai in za ka yi wannan hakkinsa ne na gaba kuma kyautatawar ka ne in zai yi sai ka a ci gaba in ba zai wace to malam a inda ba ba abu ya kare kuma haka ba na zalika khairu lillazina yuriduna wajha Allah yin haka shine alheri ga waɗanda suke neman yardar ubangiji ai annazaru ilaihi yawmal qiyamah wanda suke son kallon Allah ranar alkiyama shi kokol ganin Allah wa huwa al-gayatul quswa ita ce gaya ta ƙarshe ba daɗin da ya kai kallon ubangiji lillazi na asanul husna to ziyadatun nan shine ganin allah wa ya ɗalabu na ribahu wa tsawabahu suna neman yardar allah suna neman ladansa bima ya amaluna mina takwa ka ji da abin da ake neman yardar Allah da neman ladan Allah shine ka neme su da aikin da za ka yi na tsoron Allah wal istiqamati fi dinil qayyim da tsayawa tar akan addini wanda yake miƙaƙƙe wa'anda suke wannan Allah ce wa ulaika humul muflihun wa'annan sune marabanta alfa'izuna masu samun rabo wa min iqamatil wajhi lid-din al-qayyim adam riba yana daga cikin tsaye da fuska ga addini miƙaƙe rashin cin riba kudin ruwa ta san yanzu ya haɗe kowa da ko'ina kama fi kauli ta'ala nan ma ɗaya daga ƙasa kama yadda ya zo a faɗin Allah da ya ce wa akbihimun riba wa kadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasu bil batil Allah yana magana ne akan yahudu wa atadna lil kafirin minhum azaban alima suratul nisa'i aya ta 161 wa yana daga cikin dalilan da ya jawo wa yahudawa kaskanci har aka shafe su aka mai da su birrai har Allah ya la'ane su har ya buga musu alaman talauci wadda ba sa rabuwa da shi daga cikin laifukansu wa akhdhihimur riba suna karban kudin ruwa wa qadnuhu anhu alhali an hana su karban kudin ruwa din wa aklihim amwalan nas bil batil kuma suna cinye dukiyoyin mutane ta hanyar haramu ta hanyar barna sai Allah ya ce wa atadna lil kafirina minhum azaban alima mun yi tanadin azaba mai radadi ga kafirai daga cikinsu wa ƙaunuhu ta'ala da faɗin Allah malaukaki da ya ce ya ayi wallazi na amanu la ta'akulun riba a ba'afan mura'afa wattakun lahala allakun tuflihu wattakun naran lati wa'iddat lil kafirin Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku ci kuɗin riba kuɗin ruwa a ba'afan mura'afa ninkin abin ninninkawa ku ji tsoron Allah don a rabantar da ku ku kuma ji tsoron wuta wanda aka yi tanadinta ga waɗanda suke kafirai kaga kenan cin riba yana kai mai yinsa zuwa ga wuta Allah ya tsare mu na'am faliman idhalika qala ta'ala saboda hannun cin riba sai Allah madaukaki yace wa ma ataytum min riba ko
وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون توكاجي الله مدوكك يتي وما آتيتم من ربا duk abin da kuka bayar na riba ziyadatan alama fi zimma kuka yi ƙari ga abin da yake wuyanku ana bin ka dubu goma ashe sha ɗaya za ka biya mai bashi mai kudin ruwa ne sawa'un kana ribar fadli mala ya ce ribar nan kala-kala ce akwai ribar fadli shi ne sile a sile da taro ko sile a sile da sisi ai akwai masu yin haka ko in za ka biya sai da ƙari min salafin na bashi jarra manfa'a bashin da ya jawo amfani ga mai bada shi auriban nasi'at fi sarfin naqdi aljinsi bil jinsi ko riba ta jinkiri wajen canjin kuɗi jinsi ɗaya ne ka ba da naira dubu za a canja ma ita a ƙa'ida ta musulunci ba za ka ba da naira dubu ba sai mai baka canji ya yi rugo naira dubu ya miƙa ka miƙa yadan biya da ke haka alaƙa ke mislan bi misli tamka da tamka ka ba da naira dubu ya irgo yan ɗari ɗari guda goma ko ɗari biyu guda biyar ka miƙa masa ya miƙa amma ka ba shi naira dubun ka zai baka canji sai ya shiga gida ya kawo ai an samu jinkiri ko shine riban nasi'a wannan ma kudin ruwa ne ba a son yin haka ta gane ku wannan jinkirin ba a sansa shine nasiha au bi gairi jinsi ko za a yi canji ba da jinsi ba za ka ba da kudin najeriya ne a baka dalar amurka ko euro ko kudin saudiya ba a jinkiri ga wuri ga wani na inji ba wuce ga wuri to mai wani a ba ta wuri ta miko wani shi kenan yadan biya ne bi ta akiri a hadin na kadai ne in dai aka yi dan jinkiri na ɗaya daga kudin da za a yi canji shine riban na sai au jami'i ma ko a yi jinkiri gaba ɗaya to duk irin wannan wanda kuka ba da wannan kudi liyarbu fi amwalin nas liyarbu fi amwalin nas dan waye dadu a cikin dukiyoyin mutane fala yarbu inda Allah to a wajen Allah dai ba zai samu wato daraja ta karuwa ba ai la thawaba lahu inda Allah din mai kudin ruwa bai da ladan ba da bashi a wajen Allah aw la yubariku Allah fi mali ko kuma Allah ba zai sanya albarka ba a dukiyar saboda wannan kudin ruwan haram ne walau ka zura ko da ya tari ya yawa fa innahu khabir to wannan kudin datti ne kuma ataitum min zakati abinda kuka fitar na dukiyar ku na zakka badalar riba maimakon ku ci riba ku yi zakka fa inna ikraja zakati min al-amwal domin fidda zakka daga dukiyoyi wa in kana fi zahiri tanqisan laha ko da yake a zahiri tana da miliyan 40 sun shekara zakarka miliyan daya in ka dauke ba ya ragu ba ya dawo 39 a zahiri ke walakin fil haƙiƙaci ziyadatullah amma inda za ka duba haƙiƙanin hikimar ba da zakka wannan dukiyar karuwa ta yi saboda mi bai barikallahu li ashabiha din masu ba da zakka Allah yana sa musu albarka كما قال تعالى في الذين أخرجوا الزكاة من أموالهم كما يدعى الله مدوكتية فلا قوعند كي قد زكاة دوكيوينس تريدون وجه الله كنا نيما يجر الله فأولئك هم المضعفون وإن ننسوني وإن دعك ننن كاموس أغنيكو كاللي لمبا تدعى كما قال الله تعالى تنفرد الله مدوكتية إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم للي ما سبايد ذكا كما سين صدقا ماذا دباتا وعندك بيوى الله bashi ko rance mai kyau to Allah zai ninninka musu abin da suka bayar walahum ajrun azim kuma suna da lada mai girma kaga abin su shi riba ne wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yace alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah wa'anda ke ciyar da dukiyoyin su a hanyoyi na Allah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum 'inda rabbihim sannan ba sa bin bayan abin da suka ciyar da gori ko da cutarwa wayannan suna da ladansu wajen ubangiji in ka bayar kai gori to ka bata ladanka in ka bayar ka cutar ba ka bata ladanka wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu wani tsoro a kansu kuma babu bakin ciki tare da su suratul baqara aya ta 262 wa fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari ya zo cikin hadisin da imam al-bukhari ya fitar hadisi na 6993 wa muslim hakanan imamu muslim ya fi hadisin hadisi na 1014 an abi hurairata radiyallahu anhu qal daga imamu abu huraira Allah maɗaukaki ya ƙara yadda gare shi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma ta saddaka ahadun bi sadakatin min ɗayyibin ba wani ɗaya da zai yi sadaka daga dukiya ta halal wala ya ƙabalin lahu illa ɗayyib Allah baya karɓan abu sai mai tsarki illa a kaza har rahmanu biya mini face ubangiji mai rahama ya karbi wannan sadakar da hannunsa na dama wa in kana tamratan wa in kana tamratan ko da dibino ɗaya bayar na halali don Allah Allah zai karba haka masu kawo naira 500 naira 200 a zai marayu wanda ya didda dukiyarsa mai kyau wannan Allah yana karba fatarbu fi kafin rahman sai dukiyar ce ta daduwa a hannun ubangiji a tafinsa hatta ta kuna a azama min aljabal har sai ta bi girman dutse kama yurbi a hadukun fuluwa kamar yadda ɗayanku yake ƙara girman ɗan wato akuya da aka haifa masa au fasilahu ko raƙumi mai gashin gwiwa shine fasil domin ɗan ƙaramin raƙumi gwiwarsa ba ta ƙoƙe ba za ta riga shi saboda bai fara wannan gurfana wafi lafzil bukhari a wani lafazi na imamul bukhari man ta saddaka bi ajili tamratin min kasabin ɗayyibi wanda ya sadaka da abin da ya yi daidai da dibino kuma ya samu wannan dukiyar da sana'a ta halal wala yas'adu ila Allah illa tayyib ba abin da yake hawa wajen Allah sai mai tsarki fa inna Allah yataqabbalu ha bi yaminihi lalle Allah zai karbi wannan sadakar da hannunsa na dama thumma yurbiha li sahibiha sannan ya ta dada ta ga mai ita kama yurbi ahadukum fuluwahu kamar da ɗayan ku yake ta kiwon ɗan akuyansa har ya girma hatta ta kuna mitsalar jabal har sai wannan sadaka ta kai kamar girman ainihin wato rafumi balbulu almahar a nan aka ce fassarar da aka bai wa kalmar fulu shine almaharu iza fadima ɗan ƙaramin kamar ɗan tinkiya in an yaye shi walfasilu waladun naka fasilu kuma shine ɗan gidan taguwa ta matana kuma idza fusila min irba'ihi min irba'i ummi in an yaye shi daga wajen shan nonon mahaifiyarsa al-mukthiruna li amwalihim haqiqatan fi dunya ko sune waɗanda sun dadi dukiyarsu a duniya haqiqa bai barakallahu bai barikullahu lahum fiha sai Allah ya sanya musu albarka a dukiyar wa fil akhirati haka ma a lahira haisu ya jidu na tsawaba amalihim inda za su je su tadda sakamakon aikinsu littiba'ihim amuran lahi bittakawa saboda sun bi umarnin Allah da tsoronsa wai kamata wujuhihim liddinin ƙayyu sun kuma tsaye da fuskokinsu ga addini mai kake a nan mamala ce filkalamin iltifatu an yi waiwaye a wannan magana fa'idati shimulin mukaɗabi wa gairihi saboda fa'ida ta haɗewa da wanda ake magana da shi da bawaninsa na'am walamma bayyana ta'ala bayan Allah maɗaukaki ya yi bayani cewa mai mashtamala alaihi dinin ƙayyim bayanin abin da miƙaƙƙen addini ya kumsa allazi amara rasulahu an yi ƙima wajen hulahu wadda wannan addini shine Allah ya umarci annabinsa ya tsaya a kansa liyakuna qudwatan liatba'ihi almu'minin dan yaban abun koyi ga ƴan uwansa mu'minai shar'a yuhithuhum 'ala almuhafazati 'ala zalika yanzu sai ya ci gaba yana kwadaitar da su bisa kiyaye haka fa kala yace mu
Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum kaji hal min شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون نعم الله مدوكك يتي الله الذي خلقكم Allah fa shine wanda ya halitta ku kaga karshe kenan thumma razaqakum bayan ya arzuta ku shi wato bayan ya halice ku shi yake arzuta ku hala hayati kun fi duniya lokacin da kuke raye a duniya kowa Allah yake ba shi abinci don ba arzikin da yake abinci thumma yumitukum bin qada'i ajalikum sannan Allah sai ya kashe ku idan ajalinku ya ƙare sun mayu hiyiku sannan shi ne zai tayar da ku daga mutuwar da kuka yi sai ce halmin shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay Allah sai sa hal istifhamiyya yace wai shin daga cikin ababen da kuke hadawa da Allah shehinan naku da kuke cewa za su yi kaza akwai mai iya yin haka ya halitta ku ya ba ku arziki ya kashe ku ya rayar da ku akwai mai yin wannan aikin banda Allah duk wanda ba zai wannan aikin ba bai da haƙƙi a bautata masa shine Allah ya ce hal min shuraka'ikum mimman ashraftum billah abokan tarayyar ku da kuka hada su da Allah man yaf'alu min zalikum min shay'in akwai wanda zai aikata wani abu daga cikin wayannan wa idza kana aljawabu la in amsar ta kasance a'a ne fa'lamu kusani annahu huwa alladhi yastahiqu minkum alibadata shi ya cancanci ku bautata masa la ghairihi ba wani sama subhanahu wa ta'ala amma yi shirku subhanahu tsarki ya tabbata gare shi wa ta'ala kuma ya ɗaukaka amma yi shirku na gabanin abin da suke haɗa shi da shi na ظهر الفساد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل نعم.
كان أكثرهم مشركين نعم الله ملوكك يتي ظهر الفساد برناتا بينا أنغانيكم kama kala Allah ta'ala mun koma ga zamana wannan kamar da Allah madaukake ce alladina dagaw fil bilad kaga wannan farna ne mutanen fir'aun ne wayanda suka shishigi a kasashen su fa aktharu fiha al fasad suka yawaita barna a kasar suratul fajr aya ta 11 zuwa ta 12 wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah madaukaki da ce wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya daga cikin mutane akwai wanda maganarsa za ta baka al'ajabi ta baka sha'awa akan sha'anin rayuwar duniya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi ya dinga saidar da Allah bisa abin da yake cikin zuciyarsa wa huwa aladul hisab alhali shi mai tsananin husuma ne wa idza tawalla sa'a fil ardh in ya ba da baya sai tafi da barna a ban ƙasa liyufsi da fi hawa yuhlikal harka wan nasar dan ɗaye barna a ban ƙasa ya halaka kayan amfanin gona da kuma 'ya'yan dabbobi wallahu la yuhibbul fasad Allah ku baya son barna to shine Allah ce zaharal fasad barna ta bayyana al-iddirabatu wa adamul idminani kamar yanzu kenan ittirabar shine rikice-rikice da rashin nutsuwa ya bayyana a ban ƙasa fil barri wal bahr a ainihin kan dandamalin ƙasa da kuma ainihin cikin teku ibn al-qayyim yace ma'anar fil barri wal bahr shine a cikin manyan garuruka da ƙauyuka da sabon Allah yake ana limani ko ba a yi ana zina ana maɗugo ana kudin ruwa yanzu muka magana a kayi ana annamimanci ana azuzanci ana gulma ana yi da wani birni da kuma ƙauyuka ai jami'u baƙa'il ar dukkan ainihin wato sasekun ƙasa wannan bi ma ka sabat aidin nasi saboda abinda mutane suka tsoro wurta da hannunsu minar riba na ainihin riba wa zulmi ba'dihim ba'dan da kuma yadda mutane sashin su yake cutar sashi wa adami ada'ihim huquqallahi min amwali duk wannan barna ne ba sa fidda haƙƙin Allah a dukiyoyin su wa min anfusihim a karan kansu ma suna cutan kansu famanahumullahu al-idminana a sakamakon haka sai Allah ya hana su nutsuwa in kun duba baya tana bin gaban nutsuwa shekarun baya sun fi na yanzu tara hankali liuzikahum ba'd allazi amilu Allah yayi haka ne don ya ɗanɗana musu sashin abin da suka aikata ai uqubata wasu ɗanɗani uqubarsa walau azaqahum uqubata jami'ihi lahuliku lahalaku da zai ɗanɗana musu duka hukumar na biyu ko za mu damu lahalaku jami'an lakin rahimahum sai dai Allah ya musu rahama la'allahum yarji'un saboda su dawo to mu je lamba ta biyu ne ko qara'a ruhun wa ibnu mujahid an qumbulin bin nun mala wani mutum qurra'u ne makarata alkur'ani ne akwai wani da ake ce masa arro da ibn mujahid da kumbul yana da riwaya sun karanta liyudhiqahum wa qara al-baqun bil ya'i an gane liyudhiqahum na'am fa yatubu sai su tuba thumma bayyana ta'ala rahmatahu bihim sannan sai Allah maɗaukaki ya bayyana irin rahama ta gare su fi adam ihlakihim jami'an ta yadda bai halakar da su gaba ɗaya ba wa kan ahlaka qauman bi amsali jara'imihim alhali ya halaka wasu mutane da irin laifukansu sai ce masu kulsiru fil ardi ko ka gaya musu ku tafi a ban ƙasa ko ta hanyar tunani fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl ku duba ku ga yaya ƙarshen waɗanda suka wuce gabaninku ai ƙaunakun min al'ummami salifa daga cikin al'ummatai da suka gabata allazi kawad masakinuhum wa nazilahum waɗanda aka rushe guraren zamansu da gidajensu kana aktsaruhum mushrikin mafi yawansu sun kasance mushrikai ne fa asabahum min zalika halaku sai halaka ta same su daga wannan da lamba ko kama kala Allah ta'ala kamar yadda Allah ce fa asabahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'u a suratul nahl fa asabahum sayyi'atu ma amilu sai sakamako mummuna na aikin da suka yi ya same su wa haƙa bihin ma kanu bihi yastazihun abinda suke izgili da shi sai ya cancanta a kansu wa qauluhu ta'ala da fadin Allah da yace ba sabahum sayyi'atu ma kasabu shi kuma wannan sai Allah ya samar musu sakamakon abinda suka tsorurta walladina zalamu min haula'i wa'anda suke zalunci daga cikin wannan al'umma sai yusibuhum sayyi'atu ma kasabu ya sannu sakamakon mummuna na abin da suka tsorurta zai same su wa ma hun bi mujizi kuma ba za su tsere wa Allah na ina ne fa'antum lastum aƙalla minhum jurman ku mun koma sama kwanagun ba fa'antum ya ce kuma lastum aƙalla minhum jurman ba ku kai su ƙarancin wato laifi ba walakin nan laha rahimakum sai dai Allah ya muku rahama ne fa abqakum ya ainihin wanzar da ku bai halaka ku ba wa batalakum bi ba'di ma kasabat aydikum ya jarrabe ku da sashin abin da hannunku ya aikata litarji'u ilaihi dan ku koma zuwa gare shi wa tuqimu wujuhakum lidinihi alqayyim ku tsayar da addininku wato ga ainihin fusakanku ta addininsa wanda yake mai kake ai ba ja wannan ayar ba to anan za mu tashi insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
assalamu alaikum wa rahmatullah kafin a je ga karanta tambayoyi ya sa ba sa kawowa da wuri ne sata a laida kawai akwai sanarwa kamar haka da farko ga kwamitin marayu akwai wani bayan Allah ya ba da naira dubu biyar a ɗan agaji ya kawo ya ce a bayan kwamitin marayu gashi sannan akwai wata bayarwa Allah ma ta bayar da atamfa turmi ɗaya da takalmi kafa ɗaya na yaro shi ma ta ce abe kwamitin marayu kuma ta ce don allah malam da sauran yan uwa sanya ta a cikin addu'a akan wasu bukatunta na alkhairi allah ya biya mata har ila yau wata bayar allah ta ba da hijabai guda bakwai na yara sannan wata yara wata bayar allah ta ba da naira biyu. wata bayar Allah har ila yau ta ba da atamfa wani bawan Allah ya ba da yadi goma wata bayar Allah ta ba da naira dubu ɗaya wata bayar Allah ta ba da turmin atamfa da kuma yadi wata bayar Allah ta ba da hijabi da naira hamsin wata bayar Allah ta ba da takalmi na maza nan ma wata bayar Allah ne ta ba da ɗan kunne set biyar wata bayar Allah ta ba da sarƙa da ɗan kunne wata bayar Allah ta ba da naira ɗari wani bawan Allah ya ba da shadda yadi biyar wata bayar Allah ta ba da takalmi na mata sannan wani bawan Allah ya ba da kuɗi naira ɗari biyar wannan dai su ne wato takardu da suka iso na eh ƙari ne to ga wani sarƙa da ɗan kunni da kuma naira ɗari biyar ina jin mace ce wata bayarwa Allah ne ta bayar sai sanarwa daga kwamitin zakka na ƙungiyar jama'atu zalatul bidiya wai kamata suna nan garin azare suka ce a sanar da 'yan uwa musulmai cewa nisabin zakka a bana shine naira miliyan ɗaya da dubu ɗari a da dubu saba'in da biyar da naira saba'in a bara kuma nisabin naira miliyan ɗaya ne da dubu ashirin da ɗaya da ɗari takwas da ashirin nisabin diyar rai ga wadda ya kisa na biyan diya naira miliyan hamsin da uku da ɗari bakwai da hamsin da uku da ɗari uku sai sadaki aka ce kada ya gaza kamar haka mafi karancin sadaki naira dubu sha uku da ɗari hudu da arba'in a bana kenan nisabin ya karu akan na bana a bana da ɗigo biyar da wato da biyar da dugu ashirin da daya kamar yadda masu tantancewa suka ce a sanad wannan dai shine nisabin da su kwamitin suka ce a fada wa 'yan uwa wadda dauke da sa hannun shi shugaban kwamitin alhaji ibrahim sarkin mota kuma har yanzu dai suka ce ba wani abu da ya iso gare su a bana da haka suna fatan zuwa da ɗan lokaci za su masu wadda Allah horewa za su yi kokari su ga cewa sun kawo kwamiti domin akwai mabukata da yawa ma da suka kawo takardun su ya zuwa yanzu wannan sanarwa ne akwai wasu yara 'yan mata guda biyu da yau suka fita tun karfe ɗaya na rana cewa sun fita daga gida yau da rana kuma har zuwa yanzu babu labarinsu a garin fatara an aike su ne za su sayi wani irin zare ko zare ne na dinki kuma a kusa da gidansu ne amma kuma har yanzu babu labarin waɗannan 'yan mata guda biyu ɗaya 'yar shekara goma sha hudu ɗaya kuma 'yar shekara hudu duwar da allah suke da labarinsu ɗaya sunanta aisha ɗanladi yusuf ɗaya kuma rahama ɗanladi yusuf duwar da yake da labarinsu sai ya ƙoƙari ya sanar da hukuma mafi kusa ko kuma ya je ya kai su gidan ɗanladi yusuf fatara ko ya kira lambar waya sifili takwas sifili uku shida ɗaya biyar sifili sifili ɗaya hudu ko sifili takwas sifili uku ɗaya tara ɗaya takwas tara takwas biyu uku ko kuma dai duwata hukuma mafi kusa za a iya kaiwa allah ya bayyana su banda haka akwai wani bawan Allah da ya rubuta wata takarda kuma ya turo mun ma bayanin tambayarsa ta wasaf duk da cewa ban san shi ba lamba ta ya karba to abin nasa ya shafi al'amari ne na family affairs wato shi da mahaifiyarsa suke neman mafita akan wani al'amari ina ga inda yana shaurara na a hali yanzu akwai bukatar ya zo samu malam ya yi bayani a malam ta yadda shi malam zai ba su shawara kan mafita yadda za a je a daidaita wannan al'amarin a gida shi ba mazaunin nan bane aiki ne ya kawo shi amma wannan matsalar tana damun su kuma babansa ya rasu wadda babansa wani wato wace babansa yana daga cikin shugabannin ahalasin da na garinsu kuma ya rasu to kuma ana samun wata matsala in ya ji ya zo ga malam ko kuma a faɗa masa gidan malam kafin ya koma gida sai ya je same shi ya yi bayani ina kallon hakan ya fi malam akwai sanarwa wannan suka ce ta ce don allah malam ka yi haƙuri ka ja hankalin matasa a kan su daina yaudara mala sai ka ga matasa sun zo gun yarinya da neman aure an ba su haɗin kai a kan su zo a yi aure amma sai ka ga nan da nan sun kama gabansu wanda yana kawowa matsala sosai
in ka san ba za ka yi aure ba ka je nemansa ƙa'idojin ne da yawa an bar su ba a so a daɗe ana neman aure wanda zai ya shirya zai aure ya fita ya aure amma kawai a dinga zuwa zance fituna za ta shiga Allah ya tsare
mai wannan tambayar yana cewa tana cewa malam tambaya ta ita ce ni ne nake makaranta wato a university ga dau nake kuma je kaka dawo nake yi kullun zan je na dawo gida amma duk lokacin da na je sallah ta riske ni a can kasar nake yi to malam hakan da nake yayi daidai ko kuma ina kuskure
babu laifi in ce kasaro
yana yana cewa malam da Allah wato tambaya ta ita ce malam wai wanda yake kallon kwallo bai halatta ja jam'i ba kuma malam ko da malamin mai wannan kallon yana da haddar alkur'ani a kansa
da ƙwararren yake zuwa wasa? an mai hajjar ƙur'ani ba ƙaramin mutum ba ne in yaje yana wannan kuma ai bai yi aiki da ƙur'anin ba dole kuma wanda bai kai shi ba sai ya masa nasiha kaga kuma bai dace ba kallon ƙwallo ai ɓata lokaci ne ka zauna ka koyi addininka ya kuma ka da ka duk wanda yake wani abu da ya saba wa shari'a wanda bai hana a bi shi sallah ba za a bi shi wanda ya hana a bi shi sallah to wannan kuma ba yadda za a bi shi idan ya zan mutum yana laifi sai zan daga cikin waɗanda suke binsa sallah ba sa ainihin irin wannan laifin to dole ne su mar nasiha don ya bar wannan abu su hankalinsu a kwance shi ma nasu a kwance allah shiryar da mu yana yana cewa shin malam wato malam akwai wani wato akwai wani yayansa yana ciwon zuciya to kuma ba zai iya azumi ba likita ma ya ce ya daina kuma yanzu haka baya yi to malam yaya matsayinsa a sha'anin wannan azumi ba zai iya azumi wannan saboda rashin lafiya shikenan mana in ya warke sai ya rama in bai warke ba shikenan
mai wannan ta ce tambaya ta ko da yake ba tambaya ta ce malam dan Allah ka yi nasiha a kan ‘yan uwana mata malam yanzu abin da yake faruwa shine sai ka ga mata tana zaman aure amma saboda ta hanyar sihiri ko bokanci sai ana zaluntar ta ana hada ta da kaninta da mijinta ta ce malam muna biyayya a mazajenmu kuma suna kyautata mana dare ɗaya lokaci guda sai ka ga miji ya zama ba shi da aiki sai cin mutunci da zagin iyayen mutum shin malam in haka ta faru ya halatta mata ta nemi shika ko kuma in ta yi hakan ya zama na mai kuskure ne
to ai ba a addini da zato kullum idan mutum yana zama na aure zama ne na addini in wani abu ya canja bincike ake a gane me ya kawo canjawar abu kuma mutumi na kirki sihiri a baya cinsa ƙwar'ani ya ce wa layi fulihu sahiru haisu ata din mai sihiri ta yadda ya fito ma in kai baka yadda da sihirin ba to ba zai samu galaba a kanka ba daga kowa ya kwantar da hankalinsa in dai za ka irin adoyin da annabi ya koyar to duk sihirin mai sihiri baya ainihin kama ka Allah ya tsare mu yau ne tambaya yana cewa Allah shi gafarta malam yaya matsayin yin brush ne ga mai azumi shin hakan ya halatta
to ya danganta ga irin man da za a wanke baki da shi in yana da gas da zai tashi ya shiga ba za a yi ba in kwancacce ne wannan a iya wankewa a tofar ba matsala a
dole yana cewa malam menene bambancin wanda yayi sallar tahajjud a masallaci da wanda yayi a ɗakin sa
wanda ya a masallaci ya fi shi kenan wanda yana cewa malam shin ya halasta ka- mutum kawai ya tsaya da jin tafsir a gidan rediyo ka ki zuwa gurin da ake yi saboda ya suka ce malam muna da abokananmu idan mun ce su zo mu tafi tafsir sai su ce ai su kan suna ji a gidan rediyo to wai hakan mu ya- ya isar
to babu laifi ka ji a rediyo amma idan ka zo ka gunda malamin da kake ji yake yi ka taimaki addini qul ta'alu qatilu fi sabilillahi aw difa'u haka qur'ani yace in ana wani abu na addini ka kai kanka gurin in zaka iya yin abun kai in ba za ka yi ba a yi da kai yafi ka saurara Allah ya shirye da mu bari makaranta wannan ta kasance ta ƙarshe a yau wannan yana- tana cewa don allah malam ka yi haƙuri ka amsa min wannan tambayar malam ni ne bara na sha azumi 25 na fara ramawa sai rashin lafiya ya dawo min saura 17 ga na bara ga na bana wata na shida a gadon asibiti yanzu na dawo gida an ɗora ni kan magani na wata goma sha hudu malam kaga har wata shekarar zan je ina sha to yana kuma maganin yana da ƙarfi in na sha shi ma wani lokacin har yana fitar da ni a hayyaci na to malam yaya azumin na zan yi tun da shekara hudu zan ciyar wato azumin wat- shekara hudu nan zan ciyar ne ko kuma yaya za ta yi take neman mafita to mu gane cewa shi azumi ga marar lafiya ba yadda Allah ya ce mai rashin lafiya ya ciyar da wani shi marar lafiya fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra bas duk wanda yake bai da lafiya ko matafiyi ne dalilin rashin lafiya ko dalilin tafiya yasa aka sha azumi to irga abin da aka sha ake yi daga baya in tafiya ta kare an koma gida a rama in jinya ta warke sai a rama ko shekara nawa ne amma ba za a yi azumi cikin jinya ba ai musulunci Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci da damuwa ba a cikin addini mara lafiya ya kwantar da hankalinsa ko azumin shekara goma ya sha cikin cuta radda Allah ya bashi lafiya yake da karfin zai rama ya rama in ba zai iya ba shikenan Allah ya yafe masa ya ma bashi mai wannan tambayar malam a gaba ta kara da cewa idan har ta rai ta kasance mata yaya za a kasance to iya tambayoyin da za su da za a karanta kenan jama'a su yi haƙuri da rubuto tambayoyi saboda takardu gaskiya sun yawa ga kuma lokacin da ake yi sai waɗanda suka rubuto suna so a sanya su a cikin addu'a akwai marasa lafiya wasu suna asibiti wasu suna gida ce wasu kuma suna tafiya da cututtukan akwai masu neman biyan bukatu na alkhairi da dama akwai wadda ya ce an karbe masa ana kokarin kwace masa hakkinsa yana so a sanya shi a cikin addu'a Allah fatar masa akwai wadda ya ce ya sa wata kadararsa a kasuwa akwai ɗalibai da za su fara jarrabawa akwai wadda ta ce yadda ta yi shekara biyar a gidan miji babu haifuwa tana so a sanya ta a cikin addu'a akwai masu neman aure musamman zaurawa da 'yan mata da kuma wasu samari da suka fara rubuto takarda cewa a hada su da masu neman aure Allah tabbatar da alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين